إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا علمة الشيخ إن لنا بهذا المحضر والتابعين برسم تأتي بالسفر min haka laƙanaku ai min al'arzi daga ƙasa ka laƙanaku muka halice ku bi halka abikum da halitta baban ku adama wa shine annabi adam min haka da cikin ta zakara tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa annahu kalaqana min al'arzi cewa ya halice mu daga ƙasa min bali ta kofar annahu kalaka abana cewa ya halicci babanmu min turabin da ƙasa kamar zakara kamar yadda ya faɗa sai za kana adamu idan annabi adam ya kasance min turabin da kasa aka halicce shi wa huwa asluna shine asalin mu fa kulluna min turabi to ashe dukkan mu da kasa muke dukkan mu kasa ne dan haka an tambayi annabi Isa alaihi salatu wassalam wai da wani da wani wanne ya wanda sai tsuguna ya kwashi kasa da hannayensa duk biyu yace da wannan da wannan wai wanne ya wani duk kasa ne ba wani kawai ba ya rabu wani ya tsaka ba wannan wa'azin annabin Allah wanda ya isa wa'azi ko wannan ƙarƙasa ne duk gaba ɗaya wa min jihati ta wani fuska kuma ta wata hanya kuma ukura wata inna kulikuna min nutfati mu an halice mu ne daga manini ko wal nutfatu shi ko manini nan min al daga abinci ne duk abincin da muke ci shi aka tattatso amfanin nasa aka tattatso amfanin nasa Allah ya shirya wannan ruwan mani da shi shi sa ake cewa wannan mani din wato shi ne ɗan adam shi ne ƙarfin ɗan adam duk da baki da kan mutum ya dinga wasa da shi da zubar da shi ya zama to babu amfani a jikinsa ya zama babu amfani a jikinsa kan kuma mutum ya ki aure ya zama to kuma bai wa rijiya yasa rijiya kuma in ba a mata wasa yasa rai ta ce ruwan ta ya lalace ɗan adam dai zai zama to in ya zubar da shi da yawa kuma nan da nan jiki sai ya kwararrafe ɗan yaro ɗan shekara kaza ya gabi ya tsufa jijjiki ya ko kuma gaɓoɓi duk sun daina aiki su dinga ciwo gaɓoɓi duk kaza kaza kaza kaza to in kuma da ya auren ba da zubar da shi din ba kuma sai ya dankare kuma sai ya lalace rijiya dai tsakatsaki ko to haka ake so to daga wannan aka shi ko abinci ne da aka haɗo amshajin amshajin kala kalan abinci shi aka haɗo aka haɗo aka taso shi aka taso shi aka takuna aka kera ɗan adam da shi shi ko abinci minal hubudu ko tuwo ko tuwon shinkafa ko shinkafa ko safara ko haide daga ƙwayanni ne ko ko daga wannan doyan ne daga ƙwayanni ne wal hububu ƙwayannin dan kuwa ko ko irin su doyan su dankalin kamun a sarrafa su nan minan nabati daga tsirrai ne da sai ga ainihi ma tsiro ne ma abin ma bai fito ba ma ganye ne kawai tsiro ne wanda ba su shi ko ganyen nan min al'ar da ƙasa ya tsiro da ƙasa ya tsiro idan to yayin nan fa kullu na dukkan musulmi na min al'ar da an halice mu ne da ƙasa wa ya zo aidan komowa annal malakal muwakkala cewa mala'ikan da aka wasu ta da rahimi da mahaifar uwa da mahaifar mace inda ma ta kawo da kafacin biyadihi idan wato ana saduwa kuma shi ke nan manina ya wuce ya kawo to manina kafin ya sauka a cikin mahaifan nan sai ya sauka a hannun mala'ikan nan da aka wakilta da wannan shi mala'ikan nan shi zai karba kuma Allah zai nuna ma wannan a cikin wa'annan kwaikwayen wannan kwan dan adam ne halitta za a yi da shi gashi namiji ne ko mace to Allah zai sanar da shi haka shi kenan sai sai ya rika ko fa yi umaru bi arba'in sai a more shi da abu hudu bi katibi rizqihi da rubuta arzikin wannan mutum ko waye ma ko masamma zai samu abu kaza zai yi abu kaza zai abu ta shi zai ba amma wannan shi kenan ba mutum ya dogara da wannan ya ce shi ba zai yi sana'a shi ba zai yi kaza kaza ka a yi dai dai kowa Allah tabaraka wa ta'ala ya yassare shi da abin da ya halice shi dan shi kowa Allah ya halice dan abin da ya halitta shi dan shi wa ajalihi to kuma akwai in ka duba kuma karatu kuma hadisai sun zo da wasu abubuwa da suke ƙara arziki tare da zumunta da alheri kaza kaza kuma wannan sai ake kuma suna ƙara arziki to ai da yana da cikin wanda aka rubuta din ko kuma ya ta addu'a Allah ne iko ne ko bai rubuta ba Allah ya rubuta din wannan ba komai ne wajen Allah ba sai ji to wai addu'a ne za ta sa ne ne za ta hana bayan an riga duk an shirya komai ne amfanin addu'a a yi ba komai Allah mai iko ne ya sha yambullahu ma ya sha'u wa yusabbil Allah yana shafa abin da ya ga dama ko an rubuta din ai ba bai fi karfin Allah ba Allah da ya rubuta ko wannan iko ne kuma ya shafe kuma ya rubuta abin da ya so wa ajalihi da kuma ajalinsa wato ƙarshen rayuwarsa kwanakin da aka sa masa wato lokacin da aka sa masa wannan lokacin zai ƙare to kuma shi ma an rubuta wa duk ɗan adam wani shekara kaza zai wani shekara kaza zai wani shekara kaza zai bai hana wannan abu da kuma likitoci da turawa suke faɗa kowane ɗan adam abin da Allah ya shirya a jikinsa abin shekara ɗari da ishirin kowane ɗan adam kayan da Allah ya zuba a jikinsa kayan da za su shekara ɗari da ishirin ne to kuma idan mutum ya wasa da rayuwa wani zai je ta shaye-shayen wa'ansu abubuwa da za su ragargaza can wajen rayuwa in dole ya rasu da wuri wani kuma wajen da yake zaune suna cewa ba dan kura da tsoyi ba da ɗaga sai shekara ɗari da sai shekara dubu sai shekara dubu ba dan kura da wari da kaza kaza ba za a ga wani inda yake zaune waje ne lafiyayyen waje lambu ne kaza kaza kaza sai ga kuma iko yana shan iska mai daɗi yana cin abubuwa wanda ba ta lalata jiki shi kuma ikon Allah ya ga ya yi wannan tsawon rayuwa din sai ya ga ya yi shekara ɗari din da goma da ishirin din da aka shirya masa Allah da iko ne wani ya shige ma wani ya shige ma wannan yassara ne kuma wani wanda ya shige wani kuma inda yake zaune ko abin da yake ci ba wuya ya lallata jiki ba wuya wannan abin ya lallata jiki kaza kaza kaza ko kuma irin abubuwan da yake ba wahala ko kaza kaza ba wuya dai ya lallata jiki ko kuma wani ikon Allah sai ga kafin wannan lokacin da ya so kuma a shari'a wannan yana nan an yarda da wannan din ma ko kuma dai ko ya mutum da wurin ma dai wannan lokacin aka shirya aka sa wannan ne karshen ajalinsa bai hana an shirya wa kowane dan adam wannan shekarun da suka faɗa ba amma kuma kowanne Allah ya rubuta masa ko kuma ga iya lokacin da zai sannan ya a karɓuransa to shi ma kuma shari'a ta zo da waɗansu karatuka cewa shi ma mutum yana ayyukan alkhairai ko yana kaza kaza shi yana sada zumuntan ma shi ma Allah yana ƙara masa cikin rayuwarsa cikin ajalinsa sada zumuntan nan ta ƴan uwansa sada zumuntan nan ta ƴan uwansa na Allah kaza kaza haɗuwa da ƴan uwansa na Allah ziyarorin ƴan uwansa na Allah in dai fitina ba ta shiga ba dan wani ziyara ma gwara ma ba ita duk ga baki da wannan duk Allah tabaraka wa ta'ala yana ƙara rayuwa a kan wannan inda za a je a tuna Allah ne a yi alkhairi a faɗa alkhairi a ƙaru cikin alkhairi to wannan ziyarar wannan wajen tana ƙara rayuwa ma in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ziyarar iyaye da kaza da yan uwa da kaza ta rubuta dai to wannan kenan shi ma kaga za a rubuta ajalinsa wa sa'idin am shakiyyin za a rubuta dan aljanna ne ko dan wuta ne duk za a rubuta a wannan zai kaza kaza wa mahalli dafani da inda za a binne shi duk da baki ne da inda za a binne shi annabi ya yi wannan sabon zai ya rasulullahi to aikin da muke nan yayi to za mu galla ta ku kullum ya saru da ba ku ne kalau kowanne abin da aka halicce shi dan shi Allah zai hore masa za ka ga wani Allah ya hore ma aikin alkhairi wani da dinga ganin wannan wahala wai da ake yake iya wannan nan aka shirya masa wani ko za ka ga a sharrin kuma Allah ya hore masa nan ya iya abun kai da za ka aikata wannan da irin abin da yake sai ga nan da nan a filin mutum ya toru kuma nan da nan an zarge shi kuma an yanke hukunci da su kato wani yana kai amma kuma a nan aka shirya mashi kowane kowane har Allah ka shirya mana alkhairi barka annabi sallallahu alaihi wasallama wa mahallu jabali da inda za a binne shi to ya shirya nan wajen ba Allah ya ko an binne shi a wani waje ai da akan binne sa a wani waje akwai ga an ɗauko su kuma wani abu ya faru a ɗauko su a kasu ingananne wajen da aka aka shirya da irin da ba shirya muhalli da sani a ya kuza turbata sai mala'ika nan ya riƙi ƙasa min mahalli da fani da inda za a binne shi sai ya zaruha sai ya tura ta ma'almani tare da wannan mani fa yukhlaqu minhu jasadul insani fi halitta jikin ɗan adam duk ɗan adam ɗin da za a ga wajen da za a binne shi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mala'ikan nan wannan wajen sai ya je kwaso kasan wajen sai ya kwaso ƙasa wajen sai zai haɗa ta da manina sai a faɗa ta sai a gina shi da ita shi yanzu ƙasar wannan waje ne da haka da ya mutu sai a je a buɗe wajen dama wajen sani shi ne ƙasar da take wajen sai a je a binne shi a wannan wajen shi kenan ƙasar wajen ta dawo babu ne abin da dama ƙasar wajen ce duk da baki ɗaya to sai abin da amma ruhinsa shi ai za san waituhu wani fastu fihi min ruhi idan na tsera shi na daidaita shi kuma zan busa mata daga raina da wannan kuma hadaran Allah ne shi rai la lahutu wannan kuma lahutiyar Allah ne hadaran Allah ne duka baki da wannan ba zai mutu ba ma ba zai lalace ba daga inda ya zo can zai koma me yake mutuwa to wannan hasken na wancan ruhi wanda muke ce man nafsu numfashi wannan numfashi da ake yi sai in mutum ya bacci a nan sannan ruhin da ya yi isra'i wajen Allah ya tafi da Allah tabaraka amma za ka yana motsi yana numfashi yana munshari yana waye ka kaza kaza to wannan hasken ran kamar yanzu rana ga a inda take tana ta amma ga hasken ta ya shigo mana kuma shi yake sa bishiyoyi su rayu shi yake sa mu ma din jikin mu ya rayu kaza kaza kaza wannan shi wannan numfashi da wannan rai din shi yake mutuwa amma wancan ruhi kawai ko ma zai wancan za a janye shi gaba ɗaya wannan kenan wancan ku hazaran Allah ne ya koma zuwa ga hazaran Allah idan na adam alheri yayi ibadoji yayi za ka za rannan sai ya ta kiba ya ta kiba ya kyau rannan nasa sai ya ta ko da shi dan adam jikinsa ya lalace wani su mumunan za a ga wani su zura wani su jikinsu ba kyau duk gaba ɗaya wani jikinsa ƙarami amma saboda alheri da ibada da tasbihi to yanzu nan yana ta cin abinci da zai ga ransa da ya ga abu kyakkyawa lafiyayye kaza wa'inda ba ruwansu da addini kuma ba ruwansu da ibada ba san Allah ba ruwansu da lamarin Allah su dai gyara wannan jiki a wanke shi ba kawai ta a wanke jiki ba a tsafta al-nazafatu min al-imani amma wani ba ruwansa da ibada ba ruwansa da tasbihi amma ya fi kowa wanka ya fi kowa shafe-shafe ya fi kowa ado idza ra'aita hum tu'jibuka ajsamu ajsamu in ka gansu jikinsu yana burge ta wani kaman ba a kafa yake kwana ba ba kaman ba a kafa yake kwana ba amma wannan da za ta garansa da kaga lalataccen abu amma musulmai din da wani za a ga ba shi da lafiya wani jikinsa ba shi da kyau wani da shi wanda za ka garansa to da kaga abu mai kyau to wannan magana ba ba wai dan kana musulmi kuma ka zauna ba za ka yi ado ba ba za ka gyara jikinka ba ba za ka yi wanka ba ba za ka shafa abu mai kyau din ba a'a kuma nurin ala nurin shi wancan ran ma in ya haske sai da ya ƙara haskaka wannan jikin nasa ya ƙara yanzu a ga ahalun lahi yanzu mutum komai duhun fuskarsa komai duhun jikinsa da ya kama lamarin Allah tauhidi ya shige shi da yakini ya zo masa fatahi ya zo masa sai ga wannan hasken fatahi a cikin wanda ya sani ma da ya ga mai tarbiya da ya ga wanda zai ce kai fatahi amma ka ko kai fatahi da ne ya waye ne a ga a ga shi na agoshin ka kuma wannan sibe wuti wujuhin ne asar suju ba wai wannan abu da ake dirga goshi ko ko wani fatar sa mai gauci ce da ya yi da sai wajen ya ciwo wannan daban ba ko mutum ya zo ya ta dirga hakan goshi duk ba wannan ne hasken yana nan komai baka fata mutum sai an ga wannan hasken to wannan kenan fa fi kulli hadhihi wujuh ta kowanne fuska a wayannan fuskoki a ce dan dan adam kulli min al ard an halice shi da kasa to ne ne tsoronta gidansu ne dama shi nasa ne duka ba gida ai ba komai shi kenan dan adam shi kenan ana ga adam bai zai so ya zauna ma a ƙasa zai so ya lalle tsafta tana da kyau awa kuma girman kai da kaza ce sai rana shi nan za a buɗa ma kai kanta ma akwai wata shugabar wata malamin mu Allah ya saka mata da alheri rahan shi ta mai hikima kwarai da gaske kuma wani yara cikin abu fatahi na ahalun layi sufiya ce kwarai da gaske arzuwa ce to mun sauka a wani otal to ba za ta iya dattijiya ce tsohuwa ce mun sauka a wani wata ba za ta iya alwala da ruwan sanyi ba ikon Allah kuma ɗakin ne ko abu kuma hita ta lalace hitar ɗakin ta lalace ka gaya mana to in samu wata ƙasa ko dutse wanda za a yi tsawa da shi duk na kara ne wajen ba dutse sai na wuta wanda kuma a fake ai dutse ba za a yi bishirin da an riga an yi sana an an sanna'a shi an aikata shi so ake abin tattalar wanda halittan Allah ne wannan abu to da shi za a yi taimama ko kaza sai dai in babu da dalili to malama ce ta san duk abin da baki ba ya yi ce in babu kuma shi kenan to ina wani su kuma sun ce ka yi a haka wani sun ce ka bari duk da baki da na wani ce ai babu kaza kaza ita ce buɗe bayan ƙafar buɗe bayan ƙafar ka inda yake taka ƙasa ɗin da ke ƙafa da wani ce sai ya shafa da ta da imam malik zai zai lallai da kin ba shi ai da an ne sauki ne ba an ce mu kasa ba ne min haka da kana ku wannan ana cikin wannan hannu ku to da an ce aka ba a ce ita da shi ba ai kasa ne kawai kasa ne kawai ai kana kuma sai ta kuma kara wa mutum wani ilimi ba la kala wannan wannan cikin ahlul lahi kan mutum da zai zai yawa to kala cikin ahlul lahi kuma ba wai zaman da ba Allah ya yi ta ka san ba ko da ma da ana nuna kamar da da ma nan wajen duk da ana sa takalmi amma shi yake tsara kasa to a ta kowane hali da dan adam kasa ne duk da baki da wa fi hanu idu kuma cikin kasan nan zamu mai da ku daga ita muke kuma nan zamu mai da ku makaburi na ababen yi wa kabari ba adal mausu bayan mutuwa ko rayu da amma kabari na amai da shi cikin kasan nan duk da baki da kazalika insanu haka dan adam ya mutu lalle dan adam zai mutu ko lalle dan adam zai mutu kuma idan na adadin nan da adadin nan zai mutu wal ardu tifatuhu kasa ita ce wajen binne shi nan da Allah wal ardu tifata da Allah ardu tifata haya'an wa amwata mutan kasa nan ce wajen binne ko alanna da Allah ardu tifata haya'an wa amwata ko to duk da adadin ya mutu kuma kasan nan za a je a buka su shi ta launa a kanta ita ce ta ta ga kuma wata rana kai kuma kai za ta shiga cikin ta sai gaba yukubar fil ardi za a binne shi a cikin ƙasa a ada ya koma a ada suna yadda addabi ila walakin abbarati biki shi a ada dinnan sun ma nu'idu kun ko ya yi ta adada ila walakin abbarati ya masa masu biki da annahu yahudu fil ardi da wata adam zai koma cikin ƙasa mustaqirran fiha abadan annan zai tabbata kuma har tashin kiyama shi kenan dama ya koma gida kuma waye zai so ya koma gida ya koma gida shi kenan wannan zai tabbata wa minha da kasan nan zai dukuru dukun za ku tsanta kudin da ba'as lokacin tashin kiyama kuma nan da tashin kiyama taratan marratan wani lokaci ukura wani kudinna min al-ard Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da kasa ya halice mu wa min idu ila al-ard kuma za mu koma wa kasa وهذا لا شك فيه وتباهني كوكان سان wannan kowa ya san komai kafar rana komai kafar rai da yake wata rana ya ce Allahu akbar ya je kuma an buɗe kasan nan kuma an saba da kabar kuma an je an koma rufa asiri ne wannan an rufa ma asiri an ma sutura an ma komai dan adam Allah ya girmama shi idan ya wato daga cikin mahaifarsa hannun mataye su karbe shi a wanke shi a sa shi a cikin zani a rungume shi dan adam in ya mutu hannun mazaje su karɓe shi a wanke shi a wanke shi a nade a sa masa turare a yi mar kalhaji a yi mar abu kamar na rayayi a yi mar wanka kamar na rayayi a yi mar sutura kamar na rayayi a komai a je a rungume shi a ɗaga a ɗauke shi a ba da za a yi yanzu a fiye Allah ya kiyaye ko da ki mutu ne kenan ke shi kenan sai a da amma shi da adam ba haka bane a je a buɗe kasa abin wannan shi ne sutura ta shi kuma wannan dan ba za a ba dan adam namun daji ko ƙwari su ba ba za a ba dan adam in ya lalace a jiwarinsa ba ya zama ya wulaƙanta dan adam duk ba haka Allah ya shirya da shi wannan girmamawa ne ba wai wani abu ne na wulaƙantawa ba girmamawa ne to bai hana wa'yansu wuraren ƙasarsu ba ta da ƙwari ƙasarsu ba ta da ƙwari wannan ba laifi a sashi a cikin akwati ranaji a cikin asashi a cikin akwati a binne shi amma sharadi akwatin ta zama irin ta musulmai ba faɗi ne da ita ba iya inda dai za a kai ba fashi ya shiga da hannun da farinsa na dama ba ya kwanta ya kalli sama ba a inda zai kalli gabas akwatin ta zama to yadda in an sa shi ba zai faɗi ta baya ko ya faɗi ta gaba ba a ya kalli gabas ba ne shi kenan ko kuma ba a samu irin wani abu an sa shi aka zama to ita kuma an zo wajen buga sai a juya sai a juya ta to wannan ma a kula dan na ga abubuwa da ido na da yawa mutane suna nan sun mai da haɗar kabari in suna yi don Allah in sun mai da shi sana'a amma ba su da ilimin haɗar kabari sai ai kabari ta makinki kuna sa gawa kuna kallo sai dai ta juya ko kuma yadda a ɗan jingina ta baya amma ga wani wannan duk ba a iya haɗar kabari duk ba a ciye ba haɗar kabarin nan faɗinsa bai fi ɗani ɗaya ba duk jikin ɗan adam in dai ba mai kauri ba jikin ɗan adam haka in ka auna ba zai fi ɗani ɗaya ba jikin ɗan adam haka za a dinga yin hayan kabarin fa'insa ba ba tsaho ba tsaho kuma iya tsahon mutumin yadda zai shiga yadda zai in ya shiga ko ya shiga ba zai tuntsire baya ba ba zai tuntsire gaba ba yana lafiyar sakalau shi kenan a shi shirya abubuwan da za a shirya a kansa a rike amma ba irin wannan wawa kawa karamin kabari da ake waye ne wannan duk ba za ku gyara na kaza kaza ko kuma ku ce ko kuma mutane su tafi da bulalluka abin ya zama fitina masu yin dole su wannan wawakan bai aka da bulallika idan an sa shi kuma a jajjera bulallika a bayansa a jajjera bulallika a bayansa yadda dai zai tsaya can yadda dai zai tsaya can da dai haka ake yi amma to ake yi da kan inda yake kallo yana sallah din ya kalla ma yanzu a tsaron Allah ne gabar ce nan ya yi aina ma tolu tolu aina ma kuntum huwallu zuwa ka a tabarin ma ya kalla ibada zai ci gaba su duji zai ci gaba da yi da zafi da kaza haka ake yi to wannan kenan ko kuma Allah ya kiyaye in ya kone ya zama toka to kaza dan a nade da gani da zaga da shi ma ba da shi a tuzu ba a cikin afa da iyaye wadansu ma kuma alu ne rika wasu marokon nan su ka su alu ne ma bin a cikin akwatin ba wai da kan ko kaza ba ta da kyau kaza kaza illa kisa Allah ko malika shi kuma a wajen imam malik karahiya ne wani sai da larura inda lalura ko kuma yanzu wanda suke mutuwa a ƙasar turai din nan ƙasar kankara wajen ba ƙasa kankara ce sai ka yi haka fiye da rijiya amma duk a cikin kankara za ka dinga haka ba ga yanzu wannan dole abin ne shi a cikin akwati saboda kankaran nan ba ta da dani za ta iya narkewa wata rana za ta iya narkewa wata rana kuma ya fito a sarari za ta iya wannan sai a binne shi a cikin akwati ko ya fito sararin za a iya ɗaukewa kai a je a sa ko mutumin da ake shiryawa cewa nan inda aka binne shi nan dama kawai dan wani lokaci ne amma idan lokaci kaza yayi za a ɗauke shi daga nan a kai shi sai a binne a cikin akwati sai wannan wannan yayi dan adam ne kirkin tashi ake yi duka ba daya to to ba komai da akwatin da shi din da kasa ki duk koma za a yi shi a ciki a shi ma tsoron daga kasar daga kasar yau komai kan da wata rana ta mutum sai na zan da tsara gargaje kuma ita ma ta zama kasar nan to Allah ta barko da wannan ba shanka la ya rubuta ni adu ba wani mai kokonto fi kauni ya mutu cewa zai mutu ba mai kokonto cewa zai mutu wai da fanni fil ardi ba wani mai kokonto cewa ba za a binne shaka ba ko ya san zuwa wannan na da kuri dukun ko da kasar nan za ku fitar da ku haza huwa al-ba'as wannan shine tashin kiyama nan ne dai waɗansu imani za a tashi wani kuma suna ganin tashi da Allah an kafirai suna ganin an tafi an tafi kenan amma duk masu addini duk sun imani za a tashi wal ba'atul ladhi amana bi man amana shine tashin kiyama da wanda ya imani da shi ya imani wa kafara bi ba'atu waɗansu kuma kafirai suna kafin da shi fi hadhihi al-ayat a cikin waɗannan ayoyi zikir fa zikira an ambaci fawaid al-ardh fa'idodin ƙasa tun daga wadda Allah kun fi hasu sulan firashen ko Allah fi Allah kuma lauda firashen yawa mihadar eh wa kalakala kun fi hasu gula Allah ya ambaci fa'idodin ƙasa tun daga nan wajen cewa zakara tabaraka wa ta'ala ubangiji ya faɗa annahu ja'ala al-arda mihadan Allah ya sa mana ƙasa shimfiɗa ko ba ka da shimfiɗa ko ba ƙasa nan wajen shimfiɗa ne kwanciya kuma ba wajen kwanciya ne ko shimfiɗa ta kama da kai da akan ƙasa ka shimfiɗa ta da dutse ce kwanciya ba ta daɗi ba yawa da ruwa ne kwanciya ba ta daɗi ba da kuma kaman toka take ƙasar kaman toka shi ma kwanciya ba ta daɗi ba limewa za da ake kamar toka a'a sai Allah ya mai da ita mai auri haka kuma tsaurin mai taushi da dai za a iya kwanciya za ka iya tattakawa da tafiya su kai guda gudan su kai komai kuma ka kwanta Allah ya gaya mana a ciki Allah ya mayar mana da ƙasa birashin shimfiɗa da na gare wata alala na fi har su gula Allah ya sa mana hanyoyi ila maqasid na zuwa inda muke so neman arzikin mu tafiye tafiyen mu shi kenan da ƙasa nan mu hau mota bai ta gudu a kanta ba ka wani tsoro sai tsoron haɗari Allah ya kiyaye a baka tsoron ka ji ne amma da mutum ya hau jirgi nan za ka san ni'ima ce a shekaru da mutuwa yin jirgi amma da ka hau jirgi nan za ka san kuma la haula wala quwwata illa billah duk motsa da yadda zuciyar ka zai motsa za ka ga hankali ya tashi ka san fannan wajen inda kake ko dai ba kodewa ko dai haka ce an saki mutum karerewa zai kafin ya je kasa duk wani abu mai tsawo na garin ka shige shi za ka tashi hankali amma dai kasa duk ba ta da wannan sai kuma tashin hankali shi aka a yi haɗari da Allah ke kiyaye wannan ba. Wannan ni'ima ce gaba kuma Allah ya ba mu ta hanyoyi ga shi nan famsu fi manaki bi hawa kuloni rizki ku tafi a kan kafaɗa ƙasa ɗin. Kaga nan ƙasa ba adadi duk da ruwa ya ga amma dai yanzu ko Afirka nan ta shiga da kewaye ai ka haɗu da wahala. Sannan famsu fi manaki bi hawa kuloni rizki a gaba a neman arziki. Sharri ne malam. turawa malam duk sun lalata duniya ƙasa Allah ne nan garin kaza ne nan ba za ka shiga ba sai da fasfo nan kaza nan Nigeria ne nan Kamaru ne kuma dan tsiya bari ma ana fada da ƙasar da ƙasar ba za ka shiga ba abubuwa kaza kaza ko ba ka tsallake Afirka kuma ka shiga Asia ko ka shiga can duniya ne ga sanan ba adadi dai sai ya inda ƙarfin ka ya ƙare Allah dai ya ba ilimi ka ta'azzi sun shi bi manaki da hawa kullum rizki in nan ya gagara kamsan akwai da arziki na akan ƙasa Allah to Allah ya sa mana ya ce ya sa mana ita hanyoyi wa anzalal madara hanyoyin nan mu na ƙasa gashi mun sani masu jirgi ma suna da ilimin su kuma na hanyoyin sama suna da ilimi masu na duniyar wata ma suna da ilimin su na hanyoyin sama duk gaba ɗaya kowanne masu jirgin ruwa suna da ilimin su na wannan abu da suke zuwa wannan hanyoyin ruwa duk da baki dan ba haka ba duk sai kuma zai ta wani dawo ba duk da baki da baki da wannan ni'ima ce da baki da Allah ya yarda da kar tabaraka wa ta'ala to wanda Allah na fi hasu gula ila maqasidina wa anzala al-matara Allah ya ce ya saukar mana da ruwan sama kuma wa akar ya ya sauka akan kasa din sai kasar ta kumbura kuma ta jike sai abincinmu ya fito yawa wa a tare da azwajan min da ba ta Allah ya fitan mana da iri iri zumbi zumbi na kayan abinci rizqan lana arzikinmu mu ci wani al'aduna dabbobinmu ma su ci mu mu ci abincin harawoyi da dusa da waye kuma dabbobi wa min al-ardi khuliqna kuma Allah ya ce daga ƙasa wa min al-ardi daga ƙasa ya halicce mu wa fil ardi yuriduna kuma cikin ƙasa Allah yake zai mai da mu wa min al ardi yukhrijuna daga ƙasar nan kuma zai fitar da mu ila yawmin qiyamah ma'ana mu ƙasa ne kawai ma'ana ya fitar da mu imanin da nan ma a cikin aljanna Allah ya sa da mu wani imanin na ma zuwa wata Allah ya kiyaye mu al ardi to yanzu mu ƙasa ne ba ta ina ce uwanmu daga nan muke daga nan za mu koma daga nan za a fitar da mu kaga yanzu wannan abu ba mu da nesa da shi abincinmu daga nan yake tsalla ne ma ka ci wani abinci ka ci abinci komai kera shi da alkoba ba burbushin ƙasa a ciki ba burbushin bare ma mai girki ce ganda kuma ta kuma ai ƙasan ma za ka ci ta kowai ma za ka ci kuma shi kenan ƙasan ma za ka ci duk gaba gida to wannan ashe mu ita ce duka gaba gida to tun da haka ne cewa yana so ya koya mana wata dabara kuma to fal ardu muttasimatun bi ba'd sifatil lahi to kasan nan uwar mu ƙasan nan mu mu ji ta sufanci da wa'yan sufofi daga da sufofin Allah tana da wa'yan sufofi daga sufo- da sufofin Allah mu ma sai mu koyi da uwanmu ai da yawa akan ce mutum ya yi gadon abu a jini baban sai yana da ciwon suga wani sai ga ya gada ko baban sai yana da ciwon kaza wani sai ga ya gada ko baban sai yana da hakuri sai ga ya gada ko baban sai yana da fada sai ga ta ai bai dauka a kasa ba no? ai ga ga yaso to uwan mutum nan kasa tana da wa'ansu halaye kuma na Allah tabaraka wa ta'ala halimatu mai hakuri ce kasa ka haɗa ka buga ai ta haɗa a kanta ga shi nan a haka ce ta shiru in ba wani abu daga Allah ba kuma ta yi muku da shin wuta ai ne abu ranar da ya rama kuma ai ana ba amma dai galibin a galibin hakuri shari'i duk abin ku ku ta tsalle tsallen ku ku ta guje gujen ku ku ta gine ginen ku ku ta haɗan ku ku ta waye ta ruwan ta ku ta yana dan dan kai na abu sai ai daɗi ma kake ji sai kai kana jin daɗi ku ta yana ba komai a mai hakuri ce sakinatun a nutsa take ga ta nan a ajiye yana masu falaki ce tana amma dai kai inda kake ai ba ka jin motsi kamar kana cikin mota sheka gudu da kake amma kake na ganin ka a zaune kake ba ka ji amma da wata mota ta zo ku ta ce da Allah ce da yake gudu sai ma ba gudun kake da wata mota da Allah ce da take gudu wannan duk bai hana ba amma dai inda kake a kan da daga ke sashi a nutsanaki lafiya kalau dan a dinga gane karatu za a zo a yi faɗa da masu ilimin kimiyya kuma ba ba mu fahimci addinin ba ne ba ne fi ka motsa ita gaba ɗayanta amma dai kai inda kake nan a zaune kake kuma ba ban misali in kana cikin mota a zaune kake kawai kuma ganin mota kake ma a tsaye in ba ganta ma kake a tsaye amma kuma shefa gudu kake ba za ka gane haka ba sai wani ya zo ya wuce ka to haka kuma a nutsa take ba hayaniya a ƙasa shiru yanzu duniyar nan da tana da hayaniya ai ba za mu ji kunne ba ai za mu ji kunne ba alaji a ƙasa nutsasiya a nutsa take ƙasa rabiyatu kuma ta yaddaciya da ta yadda da duk abin da za ku yi a kan ka haka matsayi kai ta zuwa abu mara kyau a ciki dai ba komai zubo dai ɗana dai dai na ɗauka tun da dai haka ne halin kasa din nan ga waɗannan halaye kuma da shirya kafin yadda to ta yadda bi ma ya jiri ko ka da abin da yake gudana kanta to fa alal insanil aqil yana ga dan adam mai hankali an ya takallaka bi akhlaqil abiya ɗabi'an da ɗabi'un ƙasa haisa annahu min dan daga nan yake yayin halin san daga inda yake yayin halin uwar ko aiki min hakuri ka san daga ita aka halice shi هي أصل وجدت أصل والرجوع إلى الأصل كوما غزوة أصل كما هيين من صوتنا كما أنا لا مكوما كوما من صوتنا عند أجل كوما جدا كلا كجيل قلوم سنين أبن تاشا عنك يأش لا هذا كان عندك من أبن تاشا عنك كبري كذا كذا يكو كي أيش أجل أنا كوما جدا أنا كوما من أنا مثلا أنا كذا أشيل عايشة ده kowa sai ta bari ya matse shi kaza sai da aisha take sai ta ɗau abin da nauyi ta ga tashin hankali a zaune da shi ke yanzu dan uwa sai aka ta rungume ɗanta ɗan jinjiri da yake duk kuma ta rungume ɗanta ko mu ce ko nan muna koma duka ba ta duk ba na tashin hankali ba da mutum ya ga wani ne ya sa aka yi ma ni ne ya sa yanzu shiga nan wajen nan zan shiga to nan zan shiga ma kai ka san da kana da rai ba su shiga ba duk da ba ka da rai yanzu kuma ka kuma wani hukunci na daban da kana to amma kuma kai ma din yanzu da a lokacin sarkiya wani marwan an ka jibga ta a jikin ka mai mabancin da kasa din sannan za ka fi nutsuwa so kake da ni dai so nake kwanta inda ba na jin motsin komai dan nan bacci zai zo tsoga idan ba ka jin motsin kowa ma ita bacci da ba ka jin motsin kowa na to
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبي ولقد رأيناه حقيقة والله من نونا والفرعون أي أرسلناه من نونا فرعون آياتنا أيهم كلها تكنتا أيهم من نونا فرعون يعني ubangiji yana nufin ayatul musa ciski ayoyin musa guda taran nan haka Allah yake nufi ayoyin musa guda taran nan al'asa sanda rawan cijiya واليد حنو يزمنتو فري تقدم بعضها في سورة الأعراف فأرنت هذا سورة الأعراف وواحدة قلاء يكون في سورة يونس سورة يونس والسنين دفري والجرادة دفاري والقملة دفرقة والضفادع دفاتي والدمع دجني ruwan su ya zama jini aka sa musu kwaɗi kuma duk suka ji da gari da abu mutum sai ya tura kwaɗi ma zai kwanta kuma duk su lullube shi to wani kuma daga farfata ko ina da ko ina abinci ruwa kaza rawan jara daga fari ma duk suka cinye kayan abincin duk gaba ɗaya waɗansa da shafe zuciyoyin su duk gaba ɗaya allazi da azkiruha wanda an bar da mafi suratul yunus a suratul yunus hadi ayatu musaffisu wannan su ne ayoyin Allah Musa guda tara ba a hajjar auri kullaha Fir'aun ya ganta dukkanta amma fakar da ba amma duk da haka Fir'aun ya karyata ya karyata Musa ya karyata Allah ya karyata ayoyi fakar da ba ya karyata bi ta kulli ha dukkanta wanda ama yariya annaha sirrin aji ne ai sirri ne wannan dabo ne ai to haka ba za a yi dawo ke ai haka kullum na wato shekari yake ya sallama ne Allah ne amma sai ya ba wani suna daban to da ya yi masu ne shi kenan shi kansa da yawa abun nan suna mara kyau to duk mutane sai su kamace abun to yana zaton mutane za su ga abun shi kuma ya so abun a shi ma sai Allah ya mamaki su shi ma sai ya kamace abun shi fa yawa abun suna shi sai yake abun mara kyau ne ya fi kowa sanin mara kyau ne amma yadda mutane suka rubuta abun shi ma sai Allah ya jefa shi cikin hadarin shi ma sai ya rubuta abun ya manta shi yawa abun suna sai gaba da za ka mu ciyayi canjawa abu suna yuridu na bi asma'i canjawa abu suna haɗari ne a shari'a ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za su zo nan ƙarshen zamani suna canjawa haram suna don ya zama halal jiya duk sai a yi masa wani sunaye daban duk da baki ɗaya saboda canja abu suna ya canja ma hukunci ya canja ma hukunci to haka makiyin abu yake duk a komai alherin abin da sai ya canja ma suna to da ya canza wa abin nan suna cikin yanzu sai a ƙi shi yana so ya ce shi kuma ya so abin shi ma sai Allah ya jefa shi cikin haɗari shi ma sai ya ga abin yawwa amma da bai canza abin suna ba ya bar shi a nan ba wanda zai ga abin shi ma sai Allah ya tabbatar da shi a kan shi ya yi canza wa abu suna shari'a ce haɗari ne canza wa abu suna da haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani ya hana mu canja sunaye da suna mai kyau amma a canja wasalatar salam bilal ari bi talismul busuku ba da limani da suna mai kyau da aka sa da za za a zo wani ya shekara ya sa sunan ba za su a sama a guji wannan a guji wannan bai hana wannan suna na rana kaza da amma dai a zo da abu yana da sunan sa mai kyau bare abin da ya zama na addini bare abin da ya zama na addini ne a canja masa suna to yanzu yanzu haɗari ya faru yanzu yanzu duk mutane za su kyamace shi saboda ka canja alheri din nan su ma mutane ummina la ya'lamu illa amani wa minhu ummina la ya'lamu kitaba illa amani ba san karatu ba sai kare ta kare ta kawai yana da ilimin yana da ikon da zai je ya bincike amma ba zai je ba ni ne aka ce ne to to to haka abin yake haka abin yake da yawa abin da aka faɗa shi na adam ko galibi yake amfani da shi yana da ilimin wanda zai zuwa ya binciko ni abin nan da aka faɗa haka yake kuwa in je in duba in duba in duba in gani da amma shi kenan sai a ga to har yanzu duk wannan abu da Fir'auna ya gani da ya yi imani da shi ba me yasa sai da ya ce sihiri ne ya canza mar suna ya ce mu'jiza ce amma sai canza abin suna yake tsari da shi kenan kowa ko bai san tsari sai ya guje shi kenan shi ma sai ya guje abu wanda amma anna hafiyaru wa aba yake imani da ita yake an ya tafi da haya karfe ta wani wa ila Allah ya fi ayin ta Allah tabaraka wa ta'ala ji yake haka wannan kenan au ko kuma wala qadarina wa ayatina mun nuna masa ayoyin mu duka sabida kafircin fir'auna sabida tsurin fir'auna sabida waye fir'auna din nan shaidani na Allah in banda Iblis irin Fir'auna kuma babu sai dai Abu Jahil irin Fir'auna shi ba Abu Jahil wawa ne ba mulkin ba kaza kaza ba sai dai rashin kunya da tsara bakin sa ba kyau amma wannan ya haɗa komai saboda tsabar kafircin fir'auna sai Allah ya nuna masa tun daga mu'jizar annabi Adam tun daga ayar annabi Adam hatta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna fir'auna ayatuna kullu duk ayoyin Allah imma ayatuna kullaha wa'annan guda tara kawai wanda aka aiko da annabi Musa to wannan kenan au ko kuma arahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya nuna masa jami'a ayati al-anbiya duk ayoyin annaba sai da Allah ya nuna masa Ibrahim ya kafe inna fil inna fil auna ala bil ardi fir'auna ya kafe ta akan kasan da Allah sai Allah ya ya kafe ta sam ai ka san kuwa sai kuma na banza asan ya banza ina ma alheri ya kafe ta dinnan to sai da Allah ya nuna masa jami'a ayatin anbiya ayoyin annabawa na kafinsa da na bayan da duk sai da ya gani har su annan Musa ta inda cewa annan Musa tare da lahu majara annan Musa kila shi ya bashi labari duk abin da ya faru ne ayatul anbiya ita daga ayoyin annaba kaulan kafin sa wa ma ta yajri ba adam da duk ayoyin annaba da zai zo da annan Musa kila ya bashi labari kusa da Allah ya nuna ma duk da wada wa ma jara ala yadayhi da abin da ya faru a hannun annan Musa amma fakar gaba ha sai ya karyata ta kulla ha dukkan da wa'a ba ko wani abu ba duk sun yi ne ba wani abu au annahu ko kuma inda ma an kara ayatu Musa tun da Fir'auna ya yi inkarin ayar Musa annabin zamanin sa fakat an kara ayatu da kamar ya ci duk ayoyin annabawa ne tunda da abubuwan nasu ko ya dan bambanta da suna da digiri da ne duk dai duk wannan abu da suke dan su shiryar da kai zuwa ga Allah ba wai nufin su a nuna ma mamakin kawai ba ba mamakin ne nufin su ba a'a dan ganin mamakin kuma ka koma zuwa ga Allah da Allah ya san bayan Allah da abin da suka yi ba wannan abin suka yi amma su san sun ba wannan ba to wani ba zai ba Allah ba sai sun tsora a kan sai sun yi abu mai kyau sai sun sa mai kyau sai sun hau mai kyau sai sun da wani in ba wannan yadda yau zai ba Allah ba amma ba wai dan abin ba to kuma ya zama abin kuma shi ke abin ya halaka su duk gaba ɗaya to duk da ayoyin annaba da ɗaya ne dukkan da nuna mutane Allah suke yi ba wai suna nufin abu ba haka karamomin wanda ya ji ɗaya ne dukkan su so suke su shigar da kai zuwa ga Allah ba wai don wannan abin duk kaza ka za su da shi duk da baki ɗaya to da ka karya ta na ɗaya ka karya ta na duka to bali zani tun da ya karya ta na Musa ina kamar ya karya ta na annaba ne bali zani ka tafi da haka wasu mun fir'auna aka suna ta fir'auna kuna anan bi annahu kazzaba bi ayatin lahi kulliha ya kare ta ayoyin Allah dukkan da wa'aba kuma ya ke an ya tafi da haya karfe ta wa fir'aunu shi fir'aunu din nan mai wannan asaita ko kutulifa malamai sun yi sabani shi a cikin sa hal kana ya alam zu judillahi yana sanar da samuwar Allah Allah ya alamu kuma bai san Allah shi ya san Allah ne kuma bai san Allah ba tabaraka wa ta'ala as-sahihu ingantacciyar magana dai anna fir'auna kana ya alamu Allah fir'auna ya san Allah sosai ya san Allah amanne ne ba abin da kan yake azalimi komai ilimin ka komai sanin Allah komai kai zalunci kuma yanzu kuma hukunci ya canja kana nan da abu kuma amma kuma sai an tace ma wannan zalunci ko ma zalunci sai ya dawo Allah ya face wannan abu akwai in kai alheri al-iman yazidu bi ziyadatil amal ko wa yanqusu bi naqas shi imani din nan sanin Allah din nan da rike lamarin Allah din nan yana ƙaruwa in kana aikin alkhairi kana aikin alheri kana bin Allah kuma ka ba wa bayin Allah lafiya shikenan sai ka mutu da imanin kullum ƙaruwa ne amma ka cuci bayin Allah ka yi ka shikenan Allah sai ba shi abin ma gaba ɗaya kana cutar imanin na raguwa ta ƙaƙa za a san imanin ka ya ragu ba wai ma kuɗin ka ne zai fi da ma sanin za ka mutu kuɗin kila sannan za ka fi lafiya, kila sannan za ka fi matan, kila sannan za ka fi ƴaƴan, kila sannan za ka fi motocin. Dan sani da addu'a na annabi ya ce sallallahu alaihi Allah wanda ya ki mu mu ƴaƴan gida mu ahlul bait wanda ya ki mu Allah ka tsara kuɗin sa da iyalin. Ka tsara kuɗin sa da iyalin. Don sai irin addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam. To ne amma imani babu. Kada ka za a gane za a ji daga baki kana faɗa wani maganganu da imani ba zai iya faɗan wannan ba. Wani ko an ba shi duk zai iya faɗa wannan magana. da kaza kaza to shi ke an san imani abu kuma ba su imani da ma da sai na ga na ta kallon ka wurin sai magana a san ka ko kai waye duk gaba gida to komai abin da Allah ya ba mu mu ji tsoro kan mu dinga zalunci kan mu dinga shi abin da ya fi da auna kenan zalunci an ba mutu bai sani ba to wayan su sun tafi cewa a ya san Allah tabaraka wa ta'ala ya ya san samuwar Allah bi dalili saboda dalilin annan Musa cewa annan Musa kala ya ce masa laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati ai ka san ba wanda ya tsaka da wani abu sai Allah suna ka canja masa amma kai kuma kowa sanin cewa daga Allah yake kuma gaskiya ne a gani wannan dalili ne illa rabbu samawati wal ardh sarraha Musa annabi Musa ya faɗa a sarari nan ya faɗa a sarari bi anna fir'auna ya alamu khaliqahu fir'auna ya san mahaliccinsa wa huwa bi su'alihi li Musa kuma tambayar da yawa annabi Musa wa rabbul alamin Musa imana imana bayanin Allah mu ya yake ya yake ba waye ba a ya yake imana ma mahiyar abin ana so a je abin ya abin ya ci abin ake so a ji shi kansa zafin Allah yake so yanzu ya ci ya san ba yadda za a yi Musa ya faɗa wannan ya san ba yadda za a wannan ba ya daga cikin makicin Fir'auna da yawa annabi Musa ne ya san ba ya faɗi ba kuma ya san ma ba yadda za a iya faɗin ba ya za a yi ta faɗa duk abin da za ka faɗa wani sifa wani hadisi ne yanzu a ce yau ya sifanta Allah da wani abu ya san ba zai tuba ba da zai faɗi wa ma rabbul alamin wa idabatu musa lahu bi qawlihi amsa wa musa to shi kuma annabi musa wannan ake cewa dan wani ya kokare ka kai arziki san ka faɗi ma'arifan da da don ka sani yi kaza daga kai kuma ka tsara ka aje wa kaza yadda yake ta ace to ai kaji ila ma yana da wata rukoda ko wani abu da za a ce ai kaji a'a ai ban kai annabi musa ba kuma shi wannan bai kai fir'auna ba da annabi musa a gaban fir'auna ga fada a gaban makiyansa duk gaba ɗaya amma fir'auna ya yi mata tambaya ta ba yadda za a yi hadisa ya tona asirin hadaran Allah sai annabi Musa ya kauce kawai yake wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya kaza ka shi da annabi Musa sai da yana zubar da ayyukan kuma rabbul alamin shi wanda ana rabbul alamin ne yake so yaji wa ma rabbul alamin sai annabi Musa an samu da rabbul mashariq wa rabbul magharib ubangijin gabar da yamma ubangijin kudu da arewa rabu kuma rabu abari ko ubangijin ku ko kai ma ubangijin ta kuma ubangijin iyayen ku da suka shige da wanda za su yi ai da haka da ana fiye da shi da hauka ramanu bin jibril sai ne bin da hauka ita inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majid la yamsu illa ma haukaci ga tambayar da nake masa amma yana bani wata amsa kamar ya kuwa sani magana ya san yare amma ya zan tambaye shi kaza ya bani amsa kaza ya to wannan ne za a ce annabi a shi ba annabi Musa ya kauce wa isha'i yus'alu amma yace ina tambayar sa yanda Allah yake zatin kama nake tambaya huwa ta'ala an zatin la shi zatin Allah ma ya tambaya gaba daya wa Musa ajaba ma ajaba Musa ba bai bada amsa ba illa bi ma sai da subhan Allah ayyukan Allah sai bada dan haka aljawabu ma dabar su'al dan haka amsa ban zaki da tambaya ba shi amsar da ya bayar da ta amma kuma dole ne a barin ta ana ba zai yiwu ba mutum ya zai tambaye ka ni yaya ake saduwa da iyali yaya ka sadu ya kake saduwa da iyalinka kai zai kace ba to ga auren ka me ya kai ka faɗa duk abu ramahu bil amri bil jindan bil amri bil jindan hausa hada dalili wannan dalili ne ala anna bil amri kana ya alamu ba cewa bil amri ya san ubangijinsa walakin na kun kafara sai dai shi ya ga hurci ina dan dan tsaurin kai faɗar ya ki ne dan tsaurin kai da yanzu kuma ya zama ba mai bautan Allah kaza kaza to shi kuma aji mutane kenan suka halaka shi da abu da kuma zalunci da abu sai ai hatara wani ruwa an rawaito annan Musa alaihi salatu wassalam amin da Allah ya tabbata a gare shi lamma ba aka wani lamu yayin da Allah ya aiko shi a kafin a tsanin Fir'auna sai ya zo wa Fir'auna wa qala yace da shi inni rasulur rabbil alamin to fir'auna ni ma ubangiji ya aiko ni hada da ku sai fir'auna ya da shi to magalla idza amantu bika to in nayi imani da ita da kai ma za ya kula bi me zan samu ne imani da kai qala admanu laka shababan la tahrima abada zan lamunce ma tarayu taurayi ba za ka tsufa ba har mutuwa ko shekara nawa za ka yi kuruciyar kanana ba za ka tsufa ba zan lamun ce ma wannan wa mulkan la yazulu abada zan lamun ce ma kai ta mulki haka mulki ba ka tsoron biyun mulki ba ka abu illa bil mawt sai mutuwa watan qalaka quwwatuka ƙarfinka da ganinka da jinka da wajen saduwanka da komai duk ƙarfin ya abu ba abin da zai abu za ka yi cuta ba za ka yi kaza kaza ba wala ta ji shi an yi wani ba za ka samu wani abu da zai cutar da cuta yana ba da kadi ba ko zafi wata zamita duk da wannan daula da ta sha an ka mutu kuma ku shiga aljanna don ka da zan lamu ce ma wannan fasta hana fasta hasana halarci a kai wannan da kyau a kai wannan abu inda za a yi haka da abu da kyau don fasta hasana haza da auna ya kyau da wannan haza ko kabilahu ya karba in dai za ka yi haka na yi imani da kai wala ya ce sai dai hatta yi shawara hamana bari dai wasiri na baya na haka ya dawo na yi shawara da shi sai hamana ya dawo wazirahu wazirin sa mataimakin sa kenan wa kana ga'iban harun hamana baya na kadan ma da Hamanu yayin da wasirin sa Hamanu ya zo shawara ku sai da haka ake wa shugabanni da sarakuna da shugabannin kasashen ma da gwamnatin ake musu addu'a Allah ya ba su bidanata salihi abokan shawara na kirki in ba ka duk barka cewa ne Allah ya gaji da abokan shawara na banza shi da shi ya zama na banza shi ke nan bara ya kuma ba amma Allah ya haɗa shi da abokin shawara na kirki kuma shi ke nan a yi ta lamarin Allah a yi ta kaza mai abokin shawarar nan wata rana za a yi matsawa ne za a yi hakuri dole an gwada an gwada na rafi na zama abin da wani ya faɗa ba shi ne gaskiya ba kuma dole mu dawo wata rana kuma har da Allah na kai ni ma na gwada na saba masa banga daɗi ba na saba wa ni dole ne abokin na shawarce shi ya hakuri ko an matsawa ne da ya san gaskiya ake yi kaza kaza to to to wannan kenan shi kenan ma ma ne ya dawo kalan ma da hama ne inda hama ne ya zo shawara wuce da abin da ya shawara da shi قال له هذا الذي دعاني اليه موسى وانا ابن موسى كلام وانا كوني با وانا اريد ان ابدني فانا صون كفا قال له في هامان يدي متى كنت اظن انك رجل عادل هذا انا سكني حنكلي تكنن da na suke mai hankali ne muna ta bunta kuma yanzu ba wannan ne ma sarki ba an da ana ilahu sai yanzu ubangiji ne da ake bauta rabbu Ubangiji ne, tuɓi da Musa kuma ka imani da Musa, wanda fi su marhuban ka zama cewa abun bauta kuma yanzu, eh kuma yanzu ta zama bawa. Sai ake bauta kuma yanzu ka zama ka bautawa. Kaza ka za ka a wannan yanzu kuma kai ka kaje ta kan. Haza la ya kabi da wa'adu wannan ba wanda zai karɓi wannan. Famta na ajiyar ya zai to a bai ba za a karɓa ba. Wata bi'a hama ne ya ba hama ne wanda ke ala kubin ya zauna akan tabarsa. وهو كان حاذقا فرعون yana da kaifin hankali ne hankali ne kwarai akilan mai hankali ne yana da dabara yana da wayo yana da kwarewa akan abu kuma yana da hankali in to tun da yana da hankali dole hankalin sa ya bashi akwai Allah wala yuzad akilun ba za a taɓa samun wani mai hankali ba ya shukku fi wujudillahi da zai yi kokonto cikin samuwa Allah Jabar Ruth ba yana da jabar kutu ba? ni wannan gata ai dole ta ba shi samuwa Allah ko inda dai akwai da baruci a bai shi ne ta ba bai ya shiga wani kuma a hayaniya dai abu inda dai yana da hankali to dole hankalin nan ka ba shi cewa akwai samuwar Allah li hadhihi dalail da wa'annan dalilai min ha ya daga cikin ta annabi aure ra hadhihi mawjudat ai ya ga wannan halittar ko ya san dai ba shi yayi da ba shi ma har da ya ga dinin ma kanta da kujeran mulkin da waye da ya zargi a wanda ya yi dole hankalin su zai bashi wannan waya alamu dole ya sani la budda li hadhihi al-mawjudat ba makawa da wannan halitta min mujidi da wanda ya samar da ita wannan sakantatu dole akwai wanda ya tabbatar da samammu ma'ana akwai wanda ya samar da su wa aidan komowa fir'aunu kana yamluku misra fir'aunu dai sarkin misra ne misra kadai ya mallaka fakar kawai ya aizu anna musa ta cewa annabi musa لما هاجر من أرض مصر عند هجرة أنا نما يبدي يبن مصر ونزل إلى مدينة يتوقع مدينة شام وجد سوريا فوق تنا نهر تشكل سعودية تنا قال له شعيب النبي شعيب يا أخي مثلا لا تخف kafka ji tsoro na jauta min al'omi za ka gujewa azzaliman nan nan madiyana ne ba mulkin ka bane ba zai iya zuwa ya kama ka a nan ba kamar yanzu mutum ya wani abu ya gudu wata kasa ya zaba gwamnatin nan ba zai iya sai dai a yi ta tasar baki a miko min shi a yi kaza kaza ma ma raina kama kallon sama ba za a yi ba shi kenan a ce an ba shi mafakar siyasa nan shi da kawo ina mulkin fir'auna ma bai ba ma'ana mulkin fir'auna iya misira ne iya misira ne da zai tabbata ya amin yana nufin anna mulka fir'auna cewa mulkin fir'auna ma ba daga madiyana bai kai madiyana ba bai kawo siriya ba ma ah? ko bai kawo nan gefen saudiya ba ma tsallako ko eh, bahar al-ahmar din nan red sea din nan an tsallako mulkin sa ko nan ma bai zo ba da aka wani bawan Allah ya ji da shiga cikin yadda yanzu wannan garin fir'auna yake saboda ya alai kalibin gudu da wa'ani yake da alaƙin ya amai da ni ba zan shiga ba a fiye da ni ba to mulkin fir'auna bai kai ma madiyana ba ko yau ma balaga madiyana wa madiyana fi abdi sham madiyana tana kasar sham a wannan lokaci sham ya hada urdun palestine din nan da kudus din nan da wani yanki na saudiya to saudiya tana da boda da urdun din nan tana da boda to daidai wajen urdun eh, boda saudiya da urdun eh, urdun din nan madiyana tana nan wajen amma yanzu tana cikin saudiya madiyana tana nan kaga bincika ko nan ma shan bai kai ba idan idan hadihi mamlakatu wannan masarauta a tsajiran yar kaɗan musa a ce fir'auna ya mallaki afirka ma duka afirka ce duniya ko afirka afirka ɗaya ne cikin bakwai ɗin duniya yanki ɗaya cikin yanki bakwai ɗin duniya ne akwai wanda ta fi ta faɗi ma da komai to ko da ya mallaki afirka ma da baki da idan duk bai mallaki duniya ba ya sa a gona waje da ba a ce ya mallaki duniya ma kaf ya mallaki kan ƙasa teku ba teku kuma waɗannan tekuna guda bakwai sun sun su suka kewaye duniya ma duniya gaba ɗayanta in ka kasa ta uku ƙasa kashi ɗaya ne kawai duk ragowar bin ruwa ne kawai duk gaba ɗaya ƙasan ma a kan ruwan ne to ko da ana ce ya hadi al-mamlakatu sai wannan ƴan masarauta ai kalama لا يملك إلا جد من الذي قام بتلك لا تحدثه نفسه كما يوصف سبريني عن كليله كما يوصف هل زبرات لن تتشي أنه رب العشية وقام جدا حديث أعقام نما هو دلانا دا مفاق دلانا دا كذا كذا كذا لا يوصف تتشي ما آآ إذن ينا دا كسكين حديث ينا دا كسكين بابو ما الشمى ما أجبا إذا كسكين لا تكشي شمى بابو شي بابو ما قوه babu kawai shi ke nan sai rabbul ji sai ubangijin halittar gaba daya kaga an kai ainihin ta wuce ke nan mara a ya ce da akwai amma na a abu na yanzu ma ma da za ka za ba ba ka kusantar da shi haka ba ko annahu rabbul alamin ma annahu la yamliku min al-ardi bi malaki ko bai sana kasa illa hadha al-qadar sai dan wannan gwargwado ni tara kawai fa fir'aun to an da bi an da fir'aun kana arifan billahi masallan ubangiji ne walakin da kana mutakabir sai dai mai girman kai har inda hadarin ya zo amma sai dai mai girman kai ne jabbaran wato azzalimi ne dagiyatan mai zalunci ne mai saurin da shi dai maza mai girman kai ne mai tsaurin kai ne mai ci da kai ne kuma azzalimi ne faja hada ma ilimi sai dai musu tare da iliminsa kenan aka halaka ai ka ga da yanzu rasuwa ba so zai koma ba لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين نفى مسلمين الله تعالى وانا من المسلمين كم اي كم قال cikin musulmai ba makawa tun da kai zalunci sai mun kankare zalunci ba makawa komai fannin mutum komai kaza in ya zalunci na sai an kankare shi kuma in dai ba shirka yayi yace Allah biyu ne ba ko Allah yana da mata ko Allah yana da ɗa wannan ne kare abin da Allah bai gafa wannan shi ne shirka Allah biyu ne ko uku ne ga Allah ga ko kwata-kwata ma ba Allah ma gaba ɗaya sai kaza to nan ne shirka take ko ku a'a Allah yana da mata a uzunin lafi wannan ma zancen shirka ne alama dai ba ta kai wancan ba ma dai shirka ne ko ku Allah yana da ɗa to wannan shirka ne amma in ba wannan ba sunanka mai zunubi za a za a daka a daka a kona a kona iya na zunubi ila Allah ya gafarta masa ni da yanzu da auna shi ya yi shirkan ma in mun tafi haka to gashi ya zo na rasuwa amma sai mun zo kuma yanzu ya ce ya tuba la ilaha illa allazi ya yi imani ba wani illa allazi amana bihi banu isa kan ma yace sai Allah ma mutane da ta aida kansa yake kan ma ya ba mutane kofar ai ma shar ya ce aida kansa yake ba shi ne yake ba sai ta illa allazi amana Allah da bani isra'ila suke imani shi duk da kuma nan tsammanin suka to ai dai shi aka yi imani da shi amma kuma ba haka bane kuma ya ƙara cewa to kun ga ai wa ana minal musulmi kun ai da musulmi yanzu wa ana minal musulmi to zalimin da ya fa sai ya sha banza wannan shine karshen fir'auna a qur'anin kuma Allah ne yake ba mu labari mai hadisi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Jibril Jibril ya ga masa cewa ni na dinga cika bakinsa da tako don karye karye kalmar shahada din karya fada saboda na san ubangiji to an cika bakinsa da tako din kaza kaza amma zuciyarsa ta yi ko jikinsa ya yi kuma ga Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani kuma don gariyar ruwaya daga rabbul izzat cewa yayi yanzu mai hukuncin Fir'auna kenan da da Qur'ani har hadisi ba Qur'ana ba Fir'auna ba shi da hukunci ba a faɗi hukuncin Fir'auna ba duk inda ka je ka duba ina Fir'auna ya samu hukunci dukkan mun yi imani dan wuta da ilci haɗuwar kan malaman al'ummar musulunci duk gaba ɗaya sun tafi ɗan wuta ne ba ka za in tafi ɗan wuta ne duk gaba ɗaya ijtima'in malamai duk sun zabi to yi kenan ɗan wuta ne kawai ba wani abu a ijtima an tafi ɗan wuta ne ba su ba kaza kaza duk mutum mutanen Allah ta wara ko tara ya ce ma amana qaryatu kana fa a imanuha illa qawmu yunus ba waɗansu mutane da suka yi imani lokacin da halaka ta zo imanin su ya amfani da mutanen annabi yunus imanin su ya amfani ta wajen ya ma'ana ta sa azaba ta sauka amma imanin zai amfani su an karba amma sai azaba ta sauka sai azaba ta sauka akwai magana cewa an ba su zo gargara ba ya numfashi in bai zo makoshi ba kuma yanzu numfashi ya fita amma zan da sallah na roƙa Allah ya bani har su zo gargaran ma sun suka yi imanin ma an karba mutanen annabi Yunus ne kaɗai ga azabar ta zo amma suka imani Allah ya ɗauke azaba su kaɗai suka samu wannan farada amma kowane azzali tun daga zamanin Adamu har tashin kyama in ya zalunci in azaba ta zo ko ya tuba ko ya abu sai an daka shi duk sai ya dau bai hana an karɓa ba amma kuma to ya sha banza kuma mutanen annabi Yunus ne kaɗai Allah ya musu wannan yi karkara kara to shi ma ya auna da a hankali ne a badan yadda malamai suka rawaito wannan ba da a nafsi ne wannan na Qur'ani ko ko nafsin hadisi da za ka za su zama ci to ya da kuɗi amma kuma a dai banza ne duk da baki da duk da za ka za ba ga ma'ana yana nan da wannan kuma ba wannan ne haɗari ba yawa yawa al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman kalfaka aya wa inna kathira minan nasi an ayatina la gadibu yau za mu tsere da jikin ka ma shikenan ka shawo ka shawo ya dai amma ka zama darasi ma jikin ka ma ba zai lalace ba dan hannun tashi kama a dinga ganin ka kai din nan da kace kaza din nan da kace kaza din nan ga yanda aka karci mutane su dinga wa'azi ya litakuna liman kalfaka za mu baka ka zama aya da sai dai yawan mutane da ayanmu rafkananu ne ba su ayanmu ba ayatina da ayanmu to kuma nan kuma zuwa irin rabawa ma kuma an jira tunan kowane akwai fannin an ayatina to kuma wannan kenan wajen wani masu ko kuma inda gasken ne a ce yayi wannan da za ka za ka za ka za su kuma jiki ba zai lalace ba kuma lallai da za ka za ka rage shi ne ba ta su ne kawai bayan ɗan wuta ɗan wuta ne kawai yau yau ɗarfiyar ta aure ke mutum mutum ya je ya ji gabon mutum yana ta sai ɗanci shi kuma yana da wani abu na zuwa kaza kaza kaza kaza ya ce zai buga da mutu amma ne zai yi ba ya sani walakin na mutu kabiran mai girman kai mai dabaran mai tsalinci ne mai tsirar kai mai dabari ne ɗajiyarsu alƙali ne ya yi zalunci ko da Allah ya kankare wannan zalunci ne Allah zai bari azzalimi ha ko ya sha azzalimi ha ko ya sha lafiya kalar ya zama abin su zalunci da kai kamar a wallahi sai an kankare ko in ma ya tafi ba haka in ya je kuma ya an buga a wuta sai an buga a wutar ya adadin wannan zalunci sannan kuma la ilaha illallah ke aiki sannan kuma la ilaha illallah ke aiki da ilmin nasa to
قال أجلدنا لتخرجنا من أرضنا بسجدك يا موسى haka sai da aure yake a jikana yanzu Musa ta zo mana da tukurin na dan ta kore mu daga kasan mu ba wani Allah ne ya kawo aiko da koren mu za su da kasan mu a jikana da tukurin jana mu na rubina so kake kore mu daga kasan mu yin misira daga misira waya kuna lakal mulku wato mulkin nawa kake so kenan kai yanzu ka zama sarki wato ni in tashi kenan ko ma da mulki na ya zama na mai kenan a cikinta da sihirinka da sihirinka wannan sanda da turan zuciya wani abu ka je ka koyo kawai na tsari da ka kore mu da ƙasanmu ko ko ni kake so ka kora kawai mutane su ga wannan abu mamaki ni ban yi ba ko sai yanzu kai ne sarki juyin mulki ka zo ne kawai ba wani Allah ne ya aiko ka ba ni da sihirinka da sihirinka ya Musa ya kai Musa rama Musa Fir'auna ya jefa annabi Musa ita hamahu ya cuci annabi Musa ya zargi annabi Musa bi hadhihi tuhmat da waɗannan zarge-zarge kala-kala ga su allati ya adatu abna ibn haka yan duniya suke haka yan duniya suke ba wai auna ka ba ma ahadin da shi wannan Allah ne ka roƙi an zan abuwan da zaka ba maka din da baya to wato koran mu zai yi kenan ko da mu ne mai ya kaza ka yi zuwa su mu ba mu zama da kaza kaza kaza ko ko dan dai yanzu wannan da kuma ya ce ka ba shi abubuwa ko duk da ba kaza abubuwa da za a yi zai yake shiryawa kuma ikon Allah kuma sai ya zama gaske ne fa gaske ne fa to kuma duk yanda zai yi ya lalata wannan abun kuma sai ya kasa ma Allah ya kiyaye ni to haka za wato hiya adatu abna'i to wannan shine al'adar yan duniya ma ahlul lahi tare da mutanen Allah yakan yi muna wani da'iman za ka suna tukunta bayan Allah da hujjar ya fata aikar shugabanci ne kawai ko hubbul mulki ai mulki suke so kawai ba wani shugaban jama'a kawai ba wani shugabani kawai shugabanci yake yi ba wani ne tarbiya ga aikin shugabanci kawai yake a dinga bin sa wata ga duk so yake ya rinjaye mutane kawai yanzu kuma ya zama sai shi ake gani shi ake bawa to falanafiyar naka فلنأتينك بسحر sihiri to duk da sihiri ka zo mana da shi ai akwai sahirai kuma ma zo ma da shi shi fa ya yi abin suna kaga kuma ya ya tafi akan hukuncin abin ya tafi da ya ce mu'ujiza ta ya san ba wani mai mu'ujiza kuma amma tun da dai sihiri ne to ai ka zo ka zo wajin ne ka zo kwari ka zo kasar masu ilimi kofanu wajin ne da ba haka ake bokayen kasar misira ba a taɓa ƙasa mai sahirai irin ta ba a dama kuma har yanzu ma har yanzu ma in ke nan ka zo kasar sihiri musa ba da na fiye nan ka ko wanda an ta zan zamu goma da sihirin misiri da sihiri irin wannan yau har da zai ko na fito da na ilimin ya ko wannan domin zai karo da shi wa haza fir'auna ya faɗi wannan ne liyar da babbar kauma hulkin da dan ya fulatantar da kabilar sa kin da da a wato yanzu da sarkin mu ake faɗa har da wani ya zo kuma wato to yanzu an kori sarkin mu kin wato wata kabila kuma ta hau kan mu kenan ko ya kaga za a yi ai kenan ko ya ce to yana faɗa da babban kenan ko duk sai amara baya ai yanzu sai amara ba to fir'auna har da kawai هي تدمر عمر الجنة كي واتوية كنت أتكلم عن الجنة إذا أراموا إذا ينونهم أن موسى موسى إنما جاء لي أبنهم يا دون إذن يقوليش لدى مثل الرائع تايدا dan ya kore su da shi ko Musa nan bani Isra'ila ne ba ko ne annabi Yusuf ne ya ka bani Isra'ila sa ya da ɗan ƙasa ba ko yanzu a ce ya kore su a yanzu sai da ƙarfin su ya ƙare ka ga yanzu zancen annabta ma ya ƙare yanzu annabi Musa ma kokari zai ya fitar da kansa wallahi ba wannan ba dan wannan bane a'a yi azu da mulki yi mulki yin daga mulkin su waya aku da huwal mulki ya rike mulki yanzu mulki da hannun bani Isra'ila kullum dukkan su suka ji haka yadda aka ribar sai su boya bai auna baya a take yanzu da mu ake ba da ma sarki ake ba tukun da mu ake da zai haka sarki da aka taba kwanan nan a ga duk kowa ya mara wato da mu ake yanzu wato haka ne ka gani ko fa hada maqsadu wannan shine abin da fir'auna yake nufi na farko wa thaniya na biyu kuma ramahu bi sihiri ya ce fa annabi Musa da sihiri ayat da Allah na ka da mutane idan su yanka zuwa suka tabbata anna hadhihi mu'jizatu wannan mu'jiza ce daga Allah min indillahi daga Allah tabaraka ta'ala ya kafu na ta tsoronsa a abin nan daga Allah da kuma aka ce abu daga Allah yake ai ba a ji tsoro duk da baki da ko ka lalle ya san akwai Allah dan ya sa akwai abin da ya fi karfin dan adam saboda za su shirya kaza za su shirya kaza to kuma sai dai kuma abin da ya fi karfin duk iyawan mu ne kuma me ya fi karfin ya fi karfin ina kuma wani abin da ya fi karfin ya fi karfin daga Allah yake kuma duk gaba ɗaya to da adam ya san abin nan da ya zo daga kuma abin da ya fi karfin sa ne daga Allah ne sai ya ji tsoron abin ba zai taɓa wannan ba amma in ya za'a dabara ne wani irin ilimi ne sihiri ne ba koyan wani abu da za a ce wani domin mutum za mu iya ba ne a ji a ji a koyo kuma haka za su faɗa to ya san wato da za ta yi kano an na har zuwa uji za ta suka tabbata wannan mushka ce yin da lafi tabaraka wa ta'ala ya kafo na haɗar ji tsoronka walakin idan ka da wuce aure amma in aure ce wuce illa ha sihiro ƙazi ne fakat ko yadda zama una sai ki tsaurin kai ga annabi Musa kuma ainihin ya mu ma gani فلهذا فمن حتى وصف ما أتى به موسى لأن يقول أقول أن موسى يقول إن المعجزات لك موجودة وهو يحكي وأتاجي وهو يعلم أنها من يقوم يقوم خوازا ما أجب لك أن لا يجي أي تنكيني بعد آخر لما أقول أي ودع عجبان سبع jikin da mana fi raha ga jikin wa'annan suna zuwa a ji a ɗan gwada ɗan wani abu don ɗan samu abu shi ko na Allah za a ga gaban ne ko ya alamu an na ni inda lafiya لأن عسير سوى عسير تطوبه فقد يتجرع الناس كم كان يجي قول على معارضة أبو سجايا لموسى فجعل بيننا وبينك موئلا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا جويل لم يجب لك أنك بسيري ثم لم تما تسيري جلسا تو فجعل بيننا وبينك موئلا تو حامل لوكتي موئده على الأول موئده لوكتي موئده وجن da za a yi abu. To da an yi bayyana wa bayyana kamar gida, sama da lokacin da za a yi, yawan shi kake so mu kama na kare sai ma a zo a fada. Ya ɗan jirgin na Fir'auna. Wato kai ya ce to mun sa lokacin da za a yi haga yana tsoro, yanzu sai da ya sai da ya sa lokacin da ya shirya. Amma ya nuna mu san ma mu kowace ma a shirye yake. To ta lokacin da za a yi. Dan mu a shirye muke kowane lokaci ma aka ce mana kullum za mu ce car. To kai dai muke ɗan tausayi dan ka je ka tsara shirya tsafin wai ba shi la'ayi ne ko da alwai da bai kan wata mana lokaci da zalika ga wannan la nu kuzubu guna han ba za mu saba shi ba mu wala an ta kai ma baka kuma lokaci da lokaci ba ka shirya ba dan mu duk lokacin da ka sa muna shirye to ba kanka ce ga ba shirya ba wa tala amran mawdudi ya wakilta lamarin alƙawar lokaci ila Musa zuwa annabi Musa ne shi da ta da tsananin hankalinsa wannan ma wani makirci da ya shirya annabi Musa hatta ya hatta yuri qawma har ya nuna wa mutanensa annahu la ya kafu shi ba ya tsoro shi ko yanzu ma annabi Musa yake a shirya shi ma a shirye yake annahu mustaqif da shi a shirye yake da aiki motsi ko kowane lokacin annabi Musa zai sa to ya shirya sawa'an daidai ne karibin kusan ne an ba idin kofar nesa lau da raba mutum da shi ya sa lokacin jinansu farubba ma kila ma yushakku annahu ya kafu sai a yi kokarta a ciki yana tsoro da shi za ya sa shekara kamar yanzu za a yi aure gidan mun yake domin za ya yi to ba shirya ba kenan ko ko kan a yi ba shirya ba ko da wanda ya sa mai yawa sai a yi shirya ba da za ka za to abinda bai aure ya tsoro lakin da alal ikhtiyar sai dai ya sa zafi da Musa liyura qawmu dan ya nuna mutanen annahu la ya kafu shi bai tsoro ayyamo idin kowane lokaci Musa ya sa rawa an daidai ne kalibin amari kusa ne ko abu to yana shirye makana kuma inda za ka sa mana lokacin ka sa mana lokaci ko bayan ka sa lokaci wurin da za a yi ka sa mana fauri a kakaki inda dukkan ƙasan da za su iya taruwa kakka za wani waje ne da wani ba zai iya zuwa ba makanan kuwa ka sa waje a kakakiya kamar yadda wannan hikima a yi kafin a tsakiyar ƙasa yadda na ko ina in ya taso na bangon kasa ya daure ko wajen nan kaza haka ake zaɓa a yi tare da aka ɗauko daga Lagos za ya yi wa yanzu nisa a za ta tsaka da shi galibi galibi haka ake waje mai muhimmanci a tsakiya yadda duk wanda ya taso tafiya kusan ta zama iri ɗaya ta zama iri ɗaya to mu ma so muke kasa lokacin da kowa in ya taso daga Nijiran nan ba zai da zai iya zuwa. Kasa zai ta sa wani waje mai nisa bayan ka ga lokacin wata ba waje mai nisa da ba za a iya zaka ba waje makanan waje kuwan wato a kakaki ai bi makanin wata ɗin ka sa lokacin wajen kuma a tsakiya ko a kakaki tattawi ilaihi masafatu jari min al-tarafai yadda tafiyar kowa in ya taso za ta yi daidai yadda kowa ma zai zo ya gani don ka a irin wannan abu wanda bai samu damar zuwa ba to to قال موعدكم يوم الزينة وأن يرجع الناس ضحيا kada sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce Musa zai ne ya mawudu ku alƙawarin da ma alƙawarin lokacin da na alƙawarta muku ko ma alƙawarta ku dai wato yau mu dinati to na sa ranar sallah ranar sallah ne ku sai abu ba da ne su za a taru ba yau mu dinati ranar ado ma'ana ranar sallah lokacin ranar sallah ita ce ko mutum yana wata maka zai ce bari je sallah a gida Allah Musa kuma shi ma ya rama haka ake so ita to ni na sa ranar sallah duk nawa jama ya dawo dan a yi wannan a ba'idan kowa kuma wannan ya nuna Musa ya rama ya nuna Fir'auna ya ji ta nutsuwa ba ni fa daga Allah nake daga Allah abin yake na ji ta rashin tsoro sai ta nuna ma wato bari nuna ma daga to ni ran sallah ma za a yi wato yau ne ranar sallah ma za a yi ranar ado yau ma idi ranar idi za a yi ranar kowa ya yi ado ga farin ciki kuma ranar sallah ne za a kowa zai zun ya tafiya ma sai ga ranar sallah an yi biki ya ji a waya wata ya shaka ya shaka za ka zato a yi tafiya ne ya tsoro a yi ranar sallah sannan kowa yana cikin nishaɗi yau mu ziyar ranar ado yau mu ziyar da ku ya ta zai nuna fi suna yin fi wato ado wannan rana wa ya ta nuna fi suna taruwa a cikin wannan rana wa an yi musharar nasu kuma a tara mutane ya jima'u ahalin mutum a tara a tara mutane mutane kira su su taru buhan kuma da lokaci da safe da rana lokacin wani aka wuce da rana da rana nan bai sa rana ta tashi ba kamar tun da karfe goma lokacin da yau lokacin wani haɗin nan sai daga tara zuwa goma da abu ba wanda zai da ba wanda zai ji zafin rana kuma duka a taru lokaci an fi yin taro a wannan lokaci yana da sanyi kuma rana ta yi abu to a yi taron kuma da rana ya kuma ramawa mai ƙari dai so yake ya a dubu duk mai dabo mai cikin ciku ai so yake ya ɗan dubu da zai ba ka ga abin karwai ba to shi ne ya ce a rana a cikin garan suka san ne za mu yi ce a rana ba da daddare ba kuma a yi da rana ko kuma ai wata kan lokacin walaha ko bin nafiri fi ma ya kawo dan kowa ya ga abin da zai samu ba wani ma wanda zai ce ma ya dubu idan ya ko dubu kaza kaza ya hana shi al'ayatu Idi duka yanzu annan Musa ya ce a ranar Idi, sabida sun tarar da Idi a wannan lokaci. Ko kuwa, su bani Isra'il sun tarar da Idi, don duniya tana da Idi a wannan lokaci, Idi Nairuz. Idin Nairuz wani irin Idi ne na shekara, cewa yanzu ɗari zafi ya shige damuna ta fara, ƙasa ta so sanyi kuma tsiro ya fara zuwa abinci ya yi kaza kaza ko ko lokacin kaka to wannan shine idin Nairu wannan idin ya fi shekara dubu biyar ana yi ya fi shekara dubu biyar ana yi shine idin nan na na Annabi Ibrahim da ya faɗa ne shine idin nan na zamanin Annabi Ibrahim to kuma wannan idin ya kusa mamaye duniya a wannan lokaci to kila Misran ma a wannan lokacin ko idin kusan na Farisawa ne na iraki ne da su afghanistan da ƙasar iran yanzu in su ne suka wani idi na europe na europe kuma kamar su yaran su ne annabi ibrahim ya tarar da wannan idi da kaza duk gaba gida ba wai gunki ake bauta a'a idi ne na kamar manoma ma ai da manoma ma duk suna da wannan idi an gama noma an gama kaka ba akwai wani taro da za a yi na idi kuma a zo a yi kabajinta an siyar da abin gona an samu kuɗi duk a shi ne wannan idin shi ne idin na yaro to wannan kenan ko kuma a'a su yahudawa masu addini ne suna da idin tun ran da Allah ya tsira da annabi Ibrahim daga wuta kuma idi ya faru na Allah ya tsira da annabi Ibrahim to ko wannan ma idin na yaro ne dai saboda annabi Ibrahim an je ba shi a ranar ne yaro ranar ne yaro kila kuma ne yaro sun nan ta faro ma tun daga annabi Nuhu da Allah ya tsira da shi daga tufanu daga Allah ko ta faro ma tun daga Adamu ma da Allah ya gafarta masa duk gaba daya wannan idan an gaje shi tun daga ba san adadin lokacin da aka gaje shi ba sai dai waɗansu mutanen kuma wani abu ya faru ranar wannan idan kuma su ƙara munna kan munna kamar yanzu bani Isra'ila ran da suka tsallake teku ranar idi nairobin ne kuma na suka mai da wannan tsallake teku ranar ibada sai zama ashura idin fusha yahuda suna da wannan kuma wannan idin shi zai zo a wannan ranar ne kuma rannan kabakin abinci ya sauka wa annabi isa daga sama shi ma nasara suka ɗauke shi ranar idi da kuma idan da awwali na a akirina ya zama ranar idi haka da idi kan idi mu ma musulmi ranar sallah babba kenan mu ma akwai wannan ididdigan ididdigan gaba daya kuma al-yawma akmaltu lakum tasawta al-yawma akmaltu lakum tasawta shi ma ya zama mana idi ranar da aka cika sakon sama gaba daya shi gaba gida idi dan wani ya ce wani bai wuce shi da sai na Umar da mu ne ya wuce wannan ta sauka a wajen mu da idi za mu rasa kuma ya ce ai wani idi ne ai ran sallah babba ne idi ne ba kai sunan ta ma babba ma'ana idi babba saboda abubuwa saboda ikon Allah duk irjikan halitta ne da suka hada a wannan ranar mai rubutun ne ashu na yahudawan ne kusa ne na kaza na kusa ne na nasaran ne na yahudin ne a sabar duk abu sai ne taru mu ma Allah da bara da wannan irjika to imma dai idin sunna na yaruz sun suna suna har su da auren suna ko kuma ranar da ke hudu bani Isra'ila da suke nasu duka ba ɗaya abin da suka zaga. Yanzu dai annabi ta gaya masa ran idi za ma'ana suna da idi. To shi kenan to wannan shi ne al'ayatu idi duka bin ruwa ma'asin al'umma sai tunda aka fara duniya kanar kamsatan guda biyar ne. Idu kaunin Ibrahim. Idin mutanen annabi Ibrahim. allazi ta tafi ali akan wanda da aka tafi wajen idi ne wajen sassara gunka da wajen gunkunan aka zo tare da kowa na nan amma inda ake taron idin ku ko shi kuma ya samu kuma kuma an fito da ranar yancin kai ba ya zama idi ranar kaza kaza wanda su ba wani zai ji bane amma yanzu waɗannan da su ana gada kuma har yau za ga ana yi Nairobi din nan an majalisar ɗinkin duniya ma ta ware ranar Nairobi ita ma ta yi ta ce gaba ɗaya kuma ƙasashen duk Iraqin nan su Turkiya su waye da gabatar da nan da Allah ga idin Nairobi mu nan babban shi ba ma to amma ga ashura mun mai da ita azumi muna da wasanni da waye ne da baki da ci da sarko to sai kuma in za mu zo ne wannan kenan idan mutane annabi ibrahim wanda ya karkare gumaka amma ka ya ji kamar yadda bai zo cikin suratul anbiya ko cikin to to wa idan qaumul musa da idan nan na mutanen annabi musa yawmar dinati rana ado shi ya zama ashura kuma shi ya zama asabar جزاء عشرة جزاء سبب هذا هذا اليوم وعيد قوم عيسى da idin mutanen annabi Musa alhamis idin alhamis din ma'ida kirkoci suna kirkoci suna da wani azumi da suke yi ba suna cewa babban azumi kwana hamsin ake yi azumi su kwana hamsin suke akwai ran laraba suke tsara shi idan sun fara shi akwai wasanni da akwai abubuwan da za su sabida wannan wannan rana to sannan za su tsare shi kwana hamsin to zai zama alhamis wannan wannan alhamis din ita ce wanda abinci ya sauka musu daga sama su kuma ranar idi ce shi ma ranar biki ne a wajen su kashe gari juma'a kuma ranar bala'i ce sannan ranar kuma aka gici ya annabi isa wayewar garin wannan din yadda suka faɗa ranar gice shi asabar kuma to ran asabar kenan ran juma'a aka gice shi asabar da ranar ƙarshe kuma lahadi kuma da litinin kuma suka ce ya tashi yadda suke tafi to dai yanzu wannan idin shi suratul maki Allah karanta ko kan mana labarin wannan idi na kafaki ya kunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min ko ranar sauka abinci wannan idin annabi Musa kenan yuzira yawa idi isa yawma nuzulil ma'idat ranar sauka abinci din na kafakin abinci wa kana li ahli madinati mutanen madina ma suna da idi guda biyu mutanen madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da wa'ansu idinta guda biyu su kuma ne nasu farin cikin wani nasarar yaki ne da suke Allahu a'lam bi amma annabi ya sanar suna da idi guda biyu fa abdalahum Allah sai Allah ya canja musu wannan idinta ya canja wa duk musulmi ma lamma amanu yayin da suka imani bi idayyil fitr wal adha Allah ya canza da idin karamar sallah idan mun gama azumi din nan mun gama azumi da mun gama azumi kamar irin nan kusan kamar da karan da sun gama azumi na kwana hamsin to to ranar gama ya zama musu idi kuma in mun gama namu na kwana talatin ko talatin ba ɗaya mu ma ya zama idi sai ya zama idin karamar sallah kenan sai kuma na idin hajji din nan sallah babba Allah ya canja wa musulmi kuma da idi duka guda har yanzu ga uku can ga guda biyu in ka haɗa su guda biyar fadlan kiyan hajjil ayatu wannan idi duka suka wanzu ila yau bin kama a tashi kama za a dinga wannan idi duka duk gaba ɗaya kuma idi duka suna nan wani ran da ya samu kaza duk a dunnin wani a wajen hadisi ko ba ba ne duk ya samu wani alheri kuma ya mai da ranar duk ita zo ya yi munna ya yi sadakoki ya gaba abubuwa ya abubuwa da Allah ya bashi wannan malaman hadisi duk sun kawo sun ce ba ne bi ma a yi maimaitawa duk gaba daya duk rashin karatu ne da kaza kaza duk a zo a yi kwantantin wannan irin dukkan maulidai da irin dukkan mai muna cikin ni'ima duk gaba daya musulmi suna da izika bayan wannan akwai idin isra'i da iraki bayan manzo Allah aka abu amma duk ba wanda zai yi bane ba wanda yake sai abu da annabi ya yi mai kyau ne iranar isra'i da idin isra'i da iraki duk tsoron badar ta zo ma musulmi suna yin minna suna yi saboda tun da aka gama badar Allah ya sa a mala'iku suna buga tambari a cikin badar da tashin dama in Allah ya ya yi wanda rama yana ji da yawa mazaje kuma ma na karatu ma na hadisi suke zuci ana nan ana buga tambaji a wajen an tashin kama ba za a daina ba idin badaranci ma ana yi da idin alkhairai da kuma duk an da idin kasa ran da kasa ta samu yanci aka kori turawa da ta iya aiki da yanci to shi ma ga nan kullum ana yin zaman gonar bin sun oktoba ya zo aiki wannan idi wannan duk ba komai kawai da labarin aka san tabu da haram ne kaza kaza kaza an an an yi ba Allah shi ke da aka zama dole mutane su zaman to suna da dan wani abu da zai sa zuciyar su an yi sanyi dan wani nishadi dan wata yan munna da za su ba su ji daɗi su ji daɗin addini ba su dan mutane suka zama ba su da abin nishadi dan mutum sake kashi idan zai su dinga faɗa kuma su dinga mutu dole ne sai wani abu in ba su na nishaɗi na alheri bai mun sai ta faɗa su karkashe kansu ta buge kansu ya hada aka kai duk an hana wani abubuwa na munna an hana wani abubuwa na nishaɗi an hana ko ba kowa zuciyar ta ke kashe sai ya buge dan uwan sai kai dan uwan ba komai bane sai da zuciya ta ke kashe duk da baki da wani hadari dama ana yi faɗa lama musa an yanku nan mawuyi da nan musa ya nemi wannan ranar da za a yi ko lokacin da za a yi labani ko makani bi su zaman toyon masjidar rana adolu da annahu a da'a dan shi ya fi lintima'in na da mutane su taru wa huwa yusufu shi annabi Musa yana so an yi shahidul mu'jiza an yi shahidul mu'jiza da mutane su ga wannan mu'jiza da ni an gabaki daya فتولي فرعون فجمع كيده ثم أتي شيء كان فرعون يدفع حتى كما جلس عشر كما غنى عندما وإن الجيران تقولوا فتولي فرعون شيء كان أجبر فرعون يبقى فإن كان من الوكيل أشد كما جلس عشر كما جلس ما استشعر عندما ينزع عن شريعه ran Allah dai ga abin da za a yi a tsawaye fir'aun kuma kan ta ya tafi fir'aun ta jama'a kai da kuma ya je fa aka ta shiri shi ba da ma ya fi kowa tsoro ya je kuma duk wani mai shiri ma na ko ina a kirawo shi a ce sarki na kira kuma aka haɗa masu tsere ta jama'a kai da wuyar tara dukkan mugun tanadin sa ko ai zawi kai ya tara ma'abota ta mugun tanadin sa kai su yi na sahara na daga yan su aka taro ɗan mili su wajen ɗari bakwai ko dubu ɗari bakwai yawan yayika shugabannin su ma ga shi nan jirgin sun ma a ta sannan fir'auna ya zo jirgin da su dil mafi daga wannan ranar alƙawar to قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب دون da an zo kama an zo an tara a fili da kuma sarki a inda yake duk ga yan jimiri ga jama'a yan gari kuma da an samu ranar kallo kuma ga annabi Musa da shi da Haruna da shi da Haruna har da su ba wannan abu sun ban da lamarin Allah ban da ahadin lahi da zuciyar su ma Allah ya daure ta kai kadai a tsara ma wannan al'umma ko ganin jama'a ma aya samu ji da zuwa da tsoro amma ka san akan gaskiya ne mun da yana da Allah ai shine mai yawa sun da yana da Allah kuma ai shine mai yawa amma da haka ba ko wannan jama'a ya isa da shi gobe rike nan kare lagun Musa ko sai annan Musa ya ce musu kare lagun Musa sai annan Musa ya ce ya ce da su humu sahara ya ce da masu nan su isnanu wa sabu da su shugabannin su ma mutum saba'in da da biyu wannan su ne kwamandodin mutum saba'in da biyu amma su wajen ɗari shida ne ma a kullu walidin hablum wa ata kowa ya zo da igiya da sanda a hannu ba dai sanda ya zo da ita ba to kowa ya zo da sanda da igiya sai Allah ya ce musu wai da ku kai dan ku ai alzamakum Allahu wai da Allah ya nufanta muku halaka halaka ku ta zo na tantaro Allah ya canza sai ku yi ƙarya don kage su zo ku haɗa ta Allah ba duk shiraki a hadin ma'au tara Allah tare da wani ku ce ga Allah ga wani ku yi haka ba ga Allah ga wani sai ya hada ku yanzu Allah ya wuce ku sai halaka ku ki azabi da azaba min jinni daga wajen sa kuma ya musu wa'azi kuma ai dole kuma kai ya musu wa'azi dan ba su san kalmarin ba yanzu suka rasa bane ai da Dawud ya ga musu bane to وقد خاب من ابتلى kira ya tace wanda ya kaji kanya ga Allah ka zubar kanya Allah ne da Allah tabaraka wa ta'ala da kawo mai tsare ma laikan wa kuma miliyan da ra'ayi a tare da salatin fa'i Huh? الحمد لله